بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولا ربا درع الهميس tara ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya a darasi na arba'in da bakwai daidai za mu tashi darasi na arba'in da takwas a wannan littafi mai albarka na amalin yomi wallaila shafi na casa'in da biyu na babban malami imamu ibn sunni rahmatullahi alaihi a wannan masallaci da ke na masu sassu salafiya da ke unguwar ganda albasa inda muke gabatar da wannan karatu a kowace laraba za mu tafi babu tasmiyat al-abi talata babu da zai magana akan wato gaida al-abi mai atisawa talatan wanda ya ka uku ya yi atisawa karo na farko ya yi na biyu ya yi na uku hadisi mai lamba ta 250 kenan daidai قال قال أخبرنا موسن بن محمد بن خالد بن عبد السلام قال حدثنا عيسى بن حماد بن زرقبة وابن الزغبة قال أنبأنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه شيخ مالك بن السني yace malamin sa Moses ibn Muhammad ibn Khalid ibn Abdulsalam ya karanta da shi kuma ya biyo daga malamin sa Isa ibn Muhammad ibn Zubba shi kuma ya biyo daga malamin sa Laysa ibn Sa'ad amzakin malamin nan da muka ce yana turawa da yana tura Imam Malik da Fadlu ko Fudail bin Iyad kudin shekara domin baya so Imam Malik ya motsa kawai ya cigaba da karantar da mutane hadisi Annabi alaihi salatu wassalam jirgi guda yake zuwa masa da kayan abinci da kuɗi sai kawai a cigaba da karantar da al'umma shi ma kuma jajin malami ne dan tsaran sa ne amma mai kuɗi ne sannan sai turawa a maka kuma sai turawa fadlu bin fadlu bin iyas sai turawa jima da jirgi guda na kayan abinci ya taimaka wa musulunci matuƙa shi ba misiri ne ya tura maka ya tura madina domin a yi wa addini hidima shi da ma za ka danta da dinin da idan Allah madaukakin sarki ya baka irin zikirin opportunity da ka samu a duniya dama su ake kai amfani da wannan damar wajen wajen samun aljanna kowace irin damar domin da wanda ta kumce Allah ya ce ya yi wa ladina amur taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li gadi kai ne kai sai mutum ya zo duk abin da ka bari a duniya ba in ka mutu ya ka bawa ba lada sai dai kawai ce ka bawa manzon annabi ya ce an tazara wa rasataka agniya khairul laka min an tazarahum ko alatan yatakaffafu nan nas kudin su ne kuma kamar da muke ji a karatunmu na asabar ka gani magana wasiki ba kai wasiki ba ko kai fiti yadda kana da miliyan ɗaya ka yi wasiyar miliyan ɗari biyu ce wasiyarta ba ko ce ba san wannan zancen ba san ana samu to shi sa da abin da za ka iya a rayuwa a duniya yi wa kanka yi da kanka lokacin da kake da ƙarfi da kwari to da abin da ake neman lahira da shi kai kawai domin ya'yan yanzu majority ba ta yi yawa to shi ne dai bin sa'ad ya yi wa addini hidima bayan hankalin malami ne kuma ya kashe kudin sa wajen taimakawa addinin Allah shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Ajlan shi kuma daga malamin sa Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbul kamar abin da nake yayawa wani jiya muna tattauna da shi ne nace kaga nace yanzu fa leda jiya wata leda leda goma a baje a ɗari biyu da hamsin dubu biyu ɗari biyar ke leda ashirin dubu dubu biyar ke nace to wannan ledar jiya wata yanzu in ta zo kashiya ka ba da jijiyar mutanen da za su suna da yawa idan ba kai wannan dubu biyar din ba kaga wannan shine naka na lahira nake amma data yanzu ta nawa muke sawa data in ka ga ka samu lada da data ko to wani abu kai na taimakon addini misali wannan karatu kawai kai biyar ko karatun wani malami da za a amfana kai ne da take mutum ne za a jira ka samu lada amma in ba haka ba ka kalle Barcelona da Inter Milan ba lada ba lada ko ba su ne jiya ba yawwa gaba ɗaya ne da ta ta zara ne shi kenan ko wanda aka yi randa ka ba ni wuce wannan su waye ba su real madrid ne da ina ba da arsenal ai ai jinsi mutum da ya zama dan duniya ba sai abin ne dole yadda duniyar nan take tafiya to yawa shi dan duniya zo yake ya ga kasan duniyar da yake ciki to sai yawa ai ga mata ne yanzu idan ka zo kuna da tana kana fara bayani akan al'ada akwai abubuwan da in baka iya fito da su ba kawai kallon jami'a za su je ba yau da shi ne ya sani kaza kaza amma akwai abubuwan da in ka fara bayani ka zubo su ka fara kirkuda da zuwa introduction to ka daure kowa zai ba ka hankalin kenan amma dai kamar da rabar zatin da ya wuce mai hankali da sanin ya kamata shine wanda ya san da ya priority a rayuwa yawa kana da ahammu ta zama mana yanzu ka tayi da musiba ban to amma dai yanzu zo ka san me ya ahammu kar da hana ka sallah kar da hana ka wani muhimmin abu shine abin da ya zama ba daidai ba kuma kamar yadda muka faɗa bandin nan zaka iya zuwa ka dawo ita ba in an yi baka gurin zaka iya zuwa duk da an ce an fasu a kalla ana tura a jar kana gurin wasu ihu yanzu da dare na ga yara su wajen arba'in sun je suna wai an yi daren banza suna gudu suna kiɗa suna yan umene ne ku tashi kun yi daren banza wallahi da nazan akwai aiki a gaban mu Allah saboda yanzu magana karatu da ba babu ita ya muke karatu ya zama abin da ya zama ya zama abin da ya zama yanzu karatu ko da jiya mun magana da wani hajjin da a harkar karatu a Kano a Kano kusan kaji zuwa Disamba duk wanda ka gani kwararre a harkar titin ya yi da in dai kwararre ne wanda ya yi wannan yan filin da wayin suka yi wannan makarantun duk sun kare sai jiya kole ka gabarin bai ce waye daga zuwa Disamba yake mun gaba ɗaya sun tsari yanzu da ma tafiya take dai amma zuwa Disamba ba rago ko ɗaya to ba a nan za ka yi kukan ba sai kaga wanda ake rage a nan za ji hankali ne ga uba ɗalibu wani maɗalubu to shi ne to kaga al'ummar mu yanzu matasan mu ba su da wannan tunanin ya haje ke tunanin ilimin ƴaƴan mu yanzu na baya zai zama zaman jabar yake za a wani generation na jahilai kunzumin jahilai da yana nan zai furorin zuwa yanzu ne an shiga generation kunzumi kawai na jahilai za a tara to mu dabara da hikima wanda za a ga ya san da yake cewa duk abin da ya zo mai muhimmanci ana kowa yana da hobi wani yanzu da kalli Nollywood ko Kannywood ko kware kalli ba misali amma ba duk abin da yake mai muhimmanci ba za ta hada shi ba to wannan shine mai hankali wannan mai hankali ne kuma ba zai je bata da wani akan kwallo ba kawai ku bata saboda wani kadi ne man magana a wannan shine mai sanin ya kawo to ba an da jayi damar da Allah ya baka kai kanka su wata rani ka gane ne damar da take ne opportunity da kai amfani da shi wajen taimakon addini ba kowa ne da Allah zai ce koyar ba ba kowa ne dama haka ba haka Allah ya tsara ba wani zai koyar kai kuma yanzu kana da wata damar to taimaka ta wannan damar haka ake yi ta haka addini yake da jiya wato wannan abin da ya janyo addini ya ɗaukaka annabi alaihi salatu wasalam ya sa a rika dawa su Abdurrahman bin Auf ko karatun mu na lahada ya kuma abin da muke fada da yasa Allah yake wa idza ra'u tijaratan aw la wa ni fadu ilaiha ba oda da Abdurrahman dan Auf yayi shi da shigo ba ne oda kaya ya shigo an dade ba kaya sabai annabi da hudu ba suka rika ganewa suka gudu sai zaura mutum goma sha biyu duk sun tafi kowa ya tafi rike hilarsa shine Allah ya musu tajiri yake sai in kun ga kasuwanci za ku gudu ku bar annaba ne wa tara ku ka ka'ima ku bar shi a kai kul ma inda Allah khairun min Allah wa min tijara to abin da yake gurin Allah ya fi wannan dinar da za ka biya a baka guda biyu ko uku to shine wannan ko da yaushe damar da kake da ita ya amfani da ita wajen taimakon addini kuma wanda yake yake tunanin yanzu wai ba zai taimaka ba in sai yayi kudi in yana ga wai da masu kudi yake in kudi ne ruwa za ta ruwa wallahi a gaban alibin din da kake a haka za ta domin shi Allah kullum yana duba daka ga wato wato ikon da kake da shi ya kamata mu kalli wannan Sulaiman bin Sa'ad sun ba wa addini da wa mutaka daga malamin sa Muhammad bin Ajlan shi kuma daga Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbul shi kuma daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu yake la alamu ban sani ba illa annahu rafa'al hadith ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai cewa yayi wato daga hadisin ya jingira shi zuwa ga annabi wama ubiba lin nabil marfu'u wama li tabi'in huwa al masdu'u to hadisin da aka ce annabi ya faɗa shi ne sahabi ya zo faɗa abin da ba la majala lahu lil ijtihad wato ijtihad ba ya shiga cikin sai ake to annabi ne ba amma idan ya fara da shi annabi ya ga mar ba to sai a ce hadisi ya zama mawqufi to da ne yake cewa Abu Abu Hurairah yake la lau illa annahu rafa'a al-hadith ila rasulillah cewa wato yake ya dan daga hadisin ya jingina shi zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam annahu qala annabi ya ce jami'ul muslim idza adata talata marat kaje da musulmi idan ya atijawa har sau uku ni atijawa yake alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah mun biya a baya cewa ba ta yarhamakallah ba ta larabci ne wannan yarhamukallah rahima yarhamu sai ne mu gani ne dau dan ma ne akan mimu yawa yarhamukallah in mace ce yarhamukallah saboda haka Allah ya ji danka kenan sai ma rahama to sai ku um salatu marat ta uku idan ya kuma yi ka kuma ce shi alhamdulillah ka kuma ce mai yarhamukallah idan ya kuma yi ya kuma ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah fa ina adansa in ya kara kuma fa huwa suka ya ka ce a to mura yake ko alaji in dai haura uku to ta ya tafi kuma wani abu daban za ka iya shiga har ka ce to Allah ya baka lafiya ka dora kawai amma inda za ka dora yanzu yana ta cewa in ta wahalbayi zai ka yana cewa alhamdulillah kana yana muka laba kai laifi ba amma kana da abun yi kuma kai ya dauke wa hankali za ka yi cewa Allah ya baka lafiya ka dora ka ci gaba da aikinka yawwa to gini babu nayi an an tamida rajul ba'da salati babu da yake magana a kan cewa an hana a dai da mutum ne a tijawa bayan uku nayi magana yanzu abin da yasa nace zai iya dora saboda hadisin da ya ganta ba ya ganta ba yawa sai ji kala akbarani abu aruba kala hadathana sulaiman bin sayyid kala hadathana muhammad bin sulaiman bin abi daud kala hadathana hadith عن الزهري عن سعيد بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاي مالك ابن السني يجي مالك من ابو عروبه يا كان جدي كما يجي daga malamin sa Sulaiman bin Sayyid shi ma ya jira ga malaminsa Muhammad bin Sulaiman bin Abi Dawud shi ma daga cikin malaminsa mahaifinsa shi Sulaiman bin Abi Dawud shi kuma daga Imam Zuhri malamin Imam Malik Ibn Jahab Zuhri shi ne wanda matarsa take ita wallahi da littattafansa fara ya karo mata cibiya uku saboda yana da littattafai da yawa kullum yana cikin library da suke ita dai da wannan laburarin gwara a karo mata uku kun san hikimar da za a raba kwana amma yanzu da tabai sun kwace mata lokutan gaba daya imamu zuhuri har da ibn yin musayi daga sayi dan musayi akhirin mutaqaddimi karshen magabata shi kuma daga abu hurairah radiyallahu anhu kana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي نادى النبي رجاء إذا أحدث أحدكم فليشمته جليسه إذا أنت يمشي أنت شاوى wanda suke zaune da shi gaishe shi amma ya faɗi jarabi a hadisi ingantacce sai ya ce alhamdulillah fa in za da ala salatin in yaro ne a gida ka sai za ka faɗa yau da goben kana faɗa in ya ci jawar alhaƙaci alhamdulillah zai faɗa sai kuma ka ce wa yarhamukallah da yau da gobe suna saba na ga yaro yara nan shekara uku inda ka saba da wannan uku hudu ya zai koya wallahi musamman Allah ya ce mace ta yana da yayi bisin kiya to baka da wannan wannan shine wato abin da ake so a gina yaya da aka ce adibu salat arba'an sab'an la'ibu sab'an wa sahibu sab'an wannan ladabin da aka ce ka wani zai shekara bakwai wayannan abubuwa ake so a koya a matsayin ki na uwa da kakkiyar uwa ana so danki kafin ma ki danki islamiyya ya iya alantar kai ba zuwa nasa a gurin ki ya iya addu'a ki zaman daki da fitowa a gurin ki ta cin abinci da gamawa duk wanda ana so uwa ta koyar da ana bukata shi ne za ka kawo shi ko islamiyya a kawo shi a fara tuntuɓa da in ta biyu cewa in za ka ci abinci da wannan hannu ake in ya nuna a sai to da idan duk bai wannan ba to ba kai aikin ta ba wannan wannan aiki ne na uwa al'ummar madarasa su university ne ko faculty daban-daban ita uwa to ana so wannan da aiki to sai yace yawa sai ce wa in za da ala salati fa huwa mazkur in ya kara akan guda uku kwato mara yake azzuka mara kenan in kace ana mazkur ina mara wala tasbih ba da salati marat ba dai da mutum bayan bayan yayi ga uku amma mun ce yayin ganta in ka ga dawa za ka yi amma ba dora ba hakkin dai na dai na biyu na uku ne daga nan ne alabi zai ma dari yanzu in yi wani abu da bai mara yanzu nan sai kawai a ai ba wai mai alaji ba ba yanda ne ba koyi da zo kaɗe buhu a nan duk sai mun yaji dawa sai wanda Allah ya sani da yawa za ka ga ana kai to irin wannan ne babu rukati da tasbihi ba da salati kaji ba babu da yake magana a kan an yi rukusa an daga gaba an mutum yayi wato a jawar fiye da uku za ka iya gaji dama mun fada قال أخبرني سليمان بن معاذ قال حدثنا محمد بن إسحاق البكائي ترجم بكاجيا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابي خالد الدالاني عن يحيى بن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه عن امه حميده او عبيده بنت رفاعه الزرقي عن ابيها عبيد بن رفاعه بن رافع رضي الله عنه قال yayi malamin ibn sunni yace malamin sa Sulaiman bin Mu'az ya karanta da shi ma ya biyo daga malamin sa Muhammad bin Isaac al-Bakkai wai sarkin kuka shi kuma daga malamin sa Abu Nu'ay sahibul haliya kenan ko shi ma daga malamin sa Abdul Salam bin Harbi shi ma daga malamin sa Abu Khalid Ad-Dalani shi ma daga malamin sa Yahya ibn Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha shi ma daga jehin malamin sa shi kun ji yanzu magana ta ku babar sa ita ce malamin sa babar sa an ummi daga babar sa eh babban nasara ne Allah ya taimake ka a ce wato kana da iyali da tana da ɗan ido ko yaya amma ko zan da yawa wasu ba sa ganewa mutum tun da kankani ya ne sai an fara zama za a kike da shi sai ya gane ma ko karatun sallah ba ta iya ba tunda dama in ya jiran cewa ba ruwansa da abin da ya shafi sallah in ya rasa hirar da zai ba hirar inter milan da barcelona zai ba ta saboda ba shi da abin da zai faɗa in dai ka zai a lobi su ga ko shi kenan yau a zagon da jikin da riba in ya je gida kuma kan yanki to da saboda haka sai ya ce to wannan shi ne to kaga mahaifiyarsa umayya aw ubayda binti ribata zurai ita kuma daga mahaifinta yar malamai ubayda bin riba bin rabi radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي تشريك العائش ثلاثة جيدا بيأتي جاوة حكمي فإن زاد إن يدار أكنا فإن جاء شمته وإن جاء تركه إذن جاء تاري إن كنا ما تجيجي إن كنا ما تجارك تجيجي كي كنا دعوني shi kenan dama mun ji wannan mutuntattun a farko saboda haka ko ya yi kai ta kore idan ta wada ba zan ta haƙe babu rukunan tibiti tibiti ba da salatin zai kara ya kara mai mai tabaki ko kamar yadda ya saba yawa ana da dani Abdul Karim bin Abdul bin Ahmad al-Rawaz al-Basri قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال قال عمرو بن العاص رضي الله عنه شيء مالك ابن السنية مالك عبد الكريم بن أحمد بن الرواد albasiri ya karantar da shi shi ma ya biyo daga malamin sa amru bin ali shi ma daga jihar malamin sa rahu bin ubada shi ma daga jihar malamin sa sa'id bin abi aruba shi ma daga malamin sa qatada ibn da'ama wanda muka ce makawo ne bai taba gani ba amma duk abin da aka gaya mar ba abin da yake mantawa baya mantuwa shi kuma shi za in malami yana so ya ajiyar karatu sai ya je ya biya ba in ka biya ba in ka dawo ko dugo ba zai cire ba zai jiye ma abin ka yi gaba a ta da ibn da amata sanusi ke ba Allah shine magana da muke yi su magabata in aka samu mutum disable ba mara ake kai ke ba kadara yake zama ya taimaki addinin Allah kwarai kuwa ai kuna kallon ne ba ma harami a yanzu ba wani anizet makawo ne girban makawo ne duk rubutun da ta gana cewa wannan littafin Bilbas ne ɗalibai ne irin wannan karatun kawai ake samun wasu masu yin masu su rubutu duk abin da malam Bilbas zai fito tun safa har yamma karantarwa yake da ka duk wannan littattafan da kake gani mujalladat ta kafin su da kayan gwara malam Usaimin zaka ce shi mai gani ne wanda in ya tafi shi ma ya fito tun safe a ta a hanya an zai koma gida ma darasi yake bayarwa akwai ɗalibai irin masu nasin nan wani yana gaba da littafi yana tambaye ta a wajen rubutu yana biyawa sai a hanya zai yi nasa in ya shiga gida sai an yi dabara sai a kyalin ke huta
na yake zuwa musu a haka sai ka su gaba da sauki la haula wala quwwata illa billah saboda ba su fa zuwa wuce Allah ya kawai kula Allah.
suna zuwa haka ba wane mutum sai ya karba sai ya tsara ko ba su ke da shi wane mutum mutane ne masu manufa in dai mutum yana da manufa ai ka ga ka ga kamata ai wannan bawan Allah ne a sa je ya rubutu eh yin su rubutu yana amfani da rabaya da ya rubutu akan rayuwarsa kawai yadda ya rayuwa da yadda ya gwagwarmaya tana taimakawa har wa yan da mutum magabata wajen nan ga wani muna ne wane mutum ajiye daga cikin shawarin da suke bayarwa za ga da ake magana akan language na ɗan da yawa ba mu san language ɗin ƴaƴan mu ba kaga language ɗin nan guda biyar da ake faɗa quality time ba wai ana nufin ko mutum da rashin lokacin ka hatta ɗaukar ka fita makaranta a wannan lokacin akwai quality time za ka iya ɗauka abin da kake so ka cimma kake so ka ɗora yaron ka a lokacin za ka kuma ta sendin message quality time ne kwalifin jari kama da yawa za ka gani wajen wajen yaran ƴaƴan da suka yi ba yahudawa da al- Allah ce wa Allah jina hata yana hukun kitaba ya arifuna hu kama ya arifuna abu na hau sun san ƴaƴansu suke da bai shi ne na ba da misali a gidan tofa za a zaba bawan Allah da na san ziyararsu wanda wani yana neman yasa a ɗaliban mu a nan ni in muka je da shi yake wanda yake so bayan mun je ya fito ya ba mu tabar ma ya fito idan ce maza wannan ne ga yarka yana so da dai ba zan duba amma da na fahimci daga gefe yake mun waje shi a cikin faɗa saboda me yake zan da ya faɗi wasu ɗabi'u mai ɗabi'u wani irin ɗabi'u kake so ka aura ya ba sai yake to karka nemi wanda ba ka nemi wanda sai ya san lambobin ƴaƴansa yake domin wanda da kake son wannan ɗabi'u ita ba ta da wanda ce ne yana so sau sai ya yana ce to ka'ida ta shi ne ka je kuka daidaita ban da matsala amma ka sako ta akan wannan dalilin da na gaya ma za mu zan kai ka tsara tun da na gaya ma ba ta da wannan galibi in ka sako ta akan wannan inda wani abin ne daban ya haɗa ku ba zuwa na amma na kan wannan ne yake wallahi sai mun yi gara da kai kuma ina sanin da ne har yanzu ya ƴan zamata yana da ƴaƴa mata da yawa har yanzu ba wanda na sani auren da ya mutu duk suna gida to wannan kaje ba da jahili ne ya san yaran ƴaƴansa kowace ya san yaran ta haka ake yi ina da shi illolin da muke fama da shi yanzu yarinya za ta zo ta fara al'ada a yi filaniya saboda rashin alaƙarta da uwarta uwarta ba ta sani ba wanda ba haka yi kamata ba tun da aka ce ki ba ta ladabin shekara bakwai sannan ka yi wasa da su shekara bakwai ka jawo su a cikin shekara bakwai sai ba ki jawo su a cikin ba ta fara al'ada kamar ta yi ta zama ba ta da babban tsawa a duniya sama da uwarta in kana da ya da wato ba ta da wannan ɗabi'a akwai matsala domin kawaye ne za su rika juya ne duk tarbiyyar da kuke wannan kawayen mata wata kawace abin da ta fara ji za amma idan kika janyo ta a jiki ko me yake faruwa to za ta gaya mu wayannan suna da muhimmanci kwarai da gaske wajen kulawa saboda haka wannan shi ne abin da bala yake gaya mana anan cewa in ya ya ina muke ne ko ji an ka ta ka da muke magana kana yake kana amru bin al-as amru bin al-as yana cikin kitabul wahyi saka tawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda muka bada misalin sajiya ko da aka tura shi ya zama komanda a gazuwatu zati salatin yawa yanzu ne yake cewa awwalu ma'adar sakin babu in ka ga mutum ya yi atijawa ta farko wannan wato rauni ya samu rauni wasali ya karam ta biyu kuma wato karamci ne amma ban kun lura da shi annabi ya faɗa ba hadisi ne mai kofi karamin karamci ne wasali ta tilomul yake ta uku kuma idan ya yi abin zargi ne wannan fahimta ce ta Abu Jahl al fama bariha bai guje ba a ta hadasa salata hafi ne aka jawa da uku kamar ana so a faɗa wani ne ya an faɗi wannan kawai sai ke kiro aka jawa da ya ta farko ya kuma ta biyu ya ƙara ta uku faɗa da shi ce annabi ya fi su mutane ba za a rabo da shi a ƙarya wannan wanda dai wanda misali ne da ya bayar hadisi ne wanda yake mawqufi haka ya ce lan ake ba nan ji sai ne kutubu sitta allazi bayna dai yace gaba ɗaya ma kutubu sitta ji ne za a jikin ba da mawqufi ne magana ce ta amrul nas babu ma ya kullu rajulun za a kasa babu da yake magana akan idan mutum ya ace jawa ne zai ce قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن حبان قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال شيء ما لم يبد السني يجي ما لم ابو عبد الرحمن والني صاحب sunan da imamun nasa'i ke ya jiyo daga malamin sa rabi'u bin sulaiman shi kuma daga malamin sa ya haibu abban shi ma daga sai malamin sa abdul aziz shi ma daga malamin sa abdullahi bin dinar shi ma daga malamin sa abu salih bin samman shi ma daga malamin sa tabu annabi abu hurairah radiyallahu anhu ka kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace idan adasa ahadukum falyakul in dai yanku ya atijawa yace alhamdulillah wa yaqul lahu akhuhu dan uwansa yace shi yarhamukallah hadisi ne mai kyau na ura haka wani nauyin da ban kana akbarana abul qasim bin maniya قال حدثنا علي بن الجعد قال انبانا شعبه عن عن ابن ابي ليلى عن اخي عيسى عن ابي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه sai malami ibn sunni yace malamin sa abul qasim ya karanta da ibn maniya shi kuma daga malamin sa ali bin al-ja'd shi ma daga malamin sa shuba amirul mu'minin fil hadith shi ma daga malamin sa ibn abi laila shi ma yana da dan uwansa Isa bin Isa an abi daga mahaifinsa shi kuma daga jeyin malamin su sahaba annabi Abu Ayyub al-Ansari ne farin gida dama sunansa Khalid bin Zaid ko ne farin gida ke annabi ya sauka a gidansa shi za a ji cewa mai farin gida daga annabi gida da abin da Allah ya tabbata a gani shi kana yake idan hadasa adukum falyakul alhamdulillah ala kulli hal idan da yanzu ya ji jawa ya ce alhamdulillah ala kulli hali ya halatta hadisi ne mai kyau karka zuwa ya yi kaji alhamdulillah kawai ake cewa hadisi na inganta mara albani ya inganta hadisi yawwa a cikin silsilatul hadisi sahiha ya kawo shi nau'in haka wani nau'in daban haka dama alhamdulillah ala kulli hali mutum ya shiga wani yanayi musamman na damuwa ko rashin lafiya ake fada ko alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan dama a kowane yini ya ce zuwa ce ka gode wa Allah walau alhamdu fil ula wal akhirah farko da kanji ko ina gode wa Allah ake idan an yi daɗi da ce bi ni'matihi tatimmu salihan idan bai daɗi lokaci ala kulli hal قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد بن محمد النحاس قال حدثنا صباح المدني أنا على بن شارف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف مالني ابن السني يأتي مال من إسحاق بن إبراهيم بن يونس يا كان تدي shi kuma ya biyo daga malaminsa Abu Qurayb shi kuma daga jin malaminsa Ubayd bin Muhammad an-Nahas kowa sai ka gana fadan da sana'arsa ba ta rai da sana'a wanda wanda shi ne kuma dama abin da aka ce a yi a baka ladabi kai ilimi kai sana'a wannan uku in ka same shi kenan amma mu da yawa zama da yawa ne ya handicap ake haifa kawai eh za ka mutum na ba ku wannan misalin mutum yanzu za ka ga an mutu an bar shi a gidansu bai iya tsara a komai ba kudin da aka bari shine jira domin babu da zai ta daukar da mota suna zuwa suna jan aikirin kuf ɗaya ko biyu haka duk inda ake jirin aikirin za su sha to da haka ba za ku fara an kara wajen kuɗi ya kasa wallahi shi ko ne ya komai ba handicap ne da yana da muhimmanci sosai yana da muhimmanci ko yaya kana karatu yanzu kana sana'a kana karatu duk kada da sana'a ko mun sha fara ko ga magana da muke yanzu ina yau ba da misali ta koran nan nayi wannan magana take alhamdulillah nake da kamar shekara um 30 bayan da an ka kalle ko da tsumu na dan duniya iya san da ne 30 ko 30 da wani abu ai za ga wasu yawanci ba musulmi bane amma yanzu ba za ka iya kuma aka ce miliyan fito da shagura na mutum uku wanda ba su yi wa wani tattun nan an haɗa mu da aiki jirin su su nuna gaba ɗaya ta ga to haka ake yi kuma sun yi modernizing har abin da ya shafi goron dutse ba suna magana ba iya nan ba har goron dutse in ka je kan titin ba haka yanzu yanzu da wannan nada ni ina magana muna karatu da mata a nan ina magana da yake kiransa kullum ina magana dubu sha biyar wata tana da wani ya amana take dubu ɗari yake magana dubu ɗari da hamsin haka ta ce ko mijinta yana cewa uku wallahi haka ta ce muna karatun juma'a ta ce mun ina na ce na ce abokin injiniya ne muna magana akan abu akan wani abu akan abin da ya shafi su ma sana'a ina musu karatun da ya da salihin ku zo da haka wannan shi ne ka duba ka gani ka je ka gani wanda da mutanen mu da yawa sai da wani ne gani ma wai kunya yake ji ya fada yanzu ko hawa mala za ka ga guri miliyan 40 ne ce ma dukiya duk abin da kai daga kawai ki je kika nemi Allah ya sama albarka da shi ne yanzu muna gani teloli masu kuɗi ko business masu kuɗi har celebrities suna hajjiyo su suke yi in suka samu dole su ma waye su tura musu kuɗi na ga ba in drama ne za ha gun su suke yan furniture yan filoli duk wanda aka wayannan dai an san suna da harka don magana miliyoyi ake saboda ka a daina sana'a ka a daina ta wallahi kuma sai ka bi kima da mutunci ko ne ma aure ka je za a ce an ce ni sana'a an sani an sani saboda haka in dai Najeriya kake jira ta baka aiki ba aiki domin tunanin da ake nan da wasu shekaru ma hatta guraren ma'aikatan rage su ra'ayi robot ne zai rika aikin suna da wannan tunanin wallahi saboda haka gwara mutum ya yi kokari ya yi abin da zai iya bare kuwa da shi ne ma da yake gaya mana to shi kuma daga malamin sa a kana bin sai kaga na Allah har kaga wanda yake makeri ne kira yake ni koyi sana'a da ba ce ma at-samman ne sai da mai addayyat duk muna karantawa mai yake cewa bai koyi ba man da yake cewa bai koyi kowa ba sana'a da shi a muje wuce da idil makburi ma wanda shi haka kabari yake duk muna riyawa kuma to sai yake cewa an sa ibn jubair daga sa'id ibn jubair mutumin hajjaji wannan hajjaji wanka ne daga ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala idan hadasa rajul idan mutum ya ji gawa ba kala yake alhamdulillah qalat al malaika malaiku ne za su ce rabbil alamin wa idan qala rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin qalat al malaika ya amukallah kuma je su faɗi wannan amma da inganta ba saboda akwai Ubayd bin Muhammad an-Nahas sannan shi kuma malaman jawu wanda hadisin za a fahimci wa ga idi saboda haka wancan da aka gaya ma zai yawa faɗa alhamdulillah ko alhamdulillah ala kulli halin shi ne inganta babu kaifa tasmiyatul adil tasmiyatul adil babu da yake magana akan ya za ka gaida ne a tijawa قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه كيف مال يدي اخبرنا ابو عبد الرحمن ابن السني yace ibn sunni ya karanta ne shi kuma daga malamin sa wato oke ibn sunni yace imam an-nasa'i ya karanta da shi abu abdurrahman shi kuma daga malamin sa amru bin ali shi kuma daga jerin malamin sa ya haibu da sa'id shi kuma daga malamin sa ibnu abi zaid shi kuma daga malamin sa sa'id ibnu abi sa'id al-maqburi shi kuma daga malamin sa sa'id al-maqburi din ke shi kuma daga sahabu annabi abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana annabi yake idza adaka ahadukum falyakul in dayan ku ya tijawa yake alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa haqqun ala man sami'ahu an yaqula haqqi ne akan duk wanda ya ji ce rahmukallah in dai ka ji kuma sai ka ce rahmukallah wannan haqqi ne babu kai da yurdu ala man shakafa shammatahu babu da yake magana akan ya za ka mai da martani ga wanda ya gaishe ka قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو معمر عن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن عاصي عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت sai malami ya ce malamin sa Abu Khalifa ya karanta da shi kuma ya jiyo daga Abu Walid a Tayalisi shi kuma daga malamin sa Abu Muhammad shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Yahya ibn Abdurrahman bin Abi ibn Abi Amra shi kuma daga malamin sa Amratu bint Abdurrahman an tuna da ko shi kace wanda aka ce ilmu wato na Aisha mutum uku yana gurin mutum uku gaba daya maza biyu mace daya to wannan ita ce amratu binti abdurrahman alibar na na aisha ce sai wani ubangiji da ilimin na na aisha yana kanta suwa yi biyu maza Urwa ibn Zubair na Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakr to da haka wayannan ana neman wato ilimin da na yi yan ka same su zaka same su zaka same ilimin ta gaba daya sun lazimce ta kuma sun shaka daga rana ya rabi Allah wa na kala ta ce a dan sa rajulun inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ya tijawa gaban annabi fa kana sai ce ma aqulu ya rasulullah me zan ce ya mai sha Allah kana sai ce qul alhamdulillah sai ce kafi alhamdulillah kana sai ce kare da bau fa ma da kulu sai mutanen gurin suka ce mu kuma yace alhamdulillah mu kuma me zamu ce kare da yake kulu ya hamukalla ku ce ya hamukalla kare rajul sai wani mutum yace fa ma aqulu ya rasulullah ko kuma alif da lamun gazo wannan mutumin da yace ya tambaya na farko sai yace to bayan sun ce mun ya hamukalla ni kuma me zan ce kare da yake kuli alikumullahu wa yuslihu balakum kace ya alikumullahu Allah ya jire da ku wa yuslihu balakum ya gyara ɗabi'un ku da halaye ka san wani wai in kace Allah ya jire shi sai shi ji fata ji ne a'a addu'a ji ne ce addu'a ji ne ce nau na ka kana akhbarana Abu Abdurrahman kana da sanan Fadl bin Sa'al al-Arabi al-Arabi kana da sanan Muhammad bin Abdullah al-Baqashi قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عداء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه sai malami ibn sunni daga malamin sa imam an-nasa'i abu abdurrahman shi kuma daga fadlu ibn sa'id al-arad shi kuma daga malamin sa muhammad bin abdullahi al-rasaji shi kuma daga malamin sa jabir bin sulaiman shi kuma daga gemin malamin sa ada ibn sa'id shine illa hadisi ada ibn sa'id shi kuma daga abu abdurrahman shi kuma daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kana yace annabi yace idza daga adukum falyakun alhamdulillahi rabbil alamin in da yanzu ya ji jawa yace alhamdulillahi rabbil alamin wa yuqalu lahu ta'ti bi rahmatillah amma mun fadi hadisi yana da illa yawa wal yaqul yaghfirullahu lakum saboda haka yaghfirullahu lakum saboda haka wani hadisin yana da illa kamar da muka ji a dawo ibn sa'id da yake nau'in haka wani nau'in daban kana kuma da Muhammad bin Ahmad bin Muhajir ala hadathana Muhammad bin Husayn ibn Bayan ala hadathana Ma'mar ابن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع انا حدثنا ابي محمد انا ابي عبيد الله انا ابي رافع رضي الله عنه قال شيخ مالك يتي ابن السني ibn sunni yace malamin sa Muhammad bin Ahmad al-Muhajir ibn al-Muhajir ya karanta da shi kuma ya je daga malamin sa Muhammad bin Hussein ibn Bayan shi kuma daga jerin malamin sa Ma'mar bin Muhammad bin Ubaydillah bin Abi Rabi' shi kuma daga malamin sa Abu Muhammad shi kuma daga jerin malamin sa mahaifinsa shi kuma daga Ubaidillahi shi kuma daga Abu Rafi radiyallahu anhu ka yace ka rufe ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min baiti yuridul masjida wata rana mun fito da Annabi alaihi salatu wasallam daga gidansa Annabi alaihi salatu wasallam ya nufaci masallaci shine yuridul masjida yawwa ya nufaci masallaci wa huwa hafidun biye yana rike da hannuna in ji Abu Rafi fata haina ila albasiya sai muka je basiya wannan magabarta da gidi basiya ulgarka fa adarta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ci jawa fa kalla yadi sai ta ji hannuna sun magama kalmuta hayyan sai annabi ya miƙe sai ta ce kamar wanda ya fatan hanya da ya miƙe irin ka zama mutum yana so ya tafi kai ga dan kauce hanya haka wa kullu fi nabi ya nabi Allah bi abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fanta gare ka ya rasu Allah kun da ke an lam afhamu ni ke wanda kai kaɗan kauce ka fi zo na abu da ban fahimta ba kala na annabi yake da ni na baya a tani jibrilu alaihi salam dan kauce hanya da ka gana yi yake mala'ika jibrilu ne ya zo mu fa kala ke yake idza anta atasta fa kun kun ga ya tijawa ka ce alhamdulillah an gane ko in ka ce alhamdulillah wannan ka karami ne wato kamar ka karama wato ka girmama Allah ne walhamdulillah in kuma ka ce alhamdulillah ka izi jalali kamar ka karawa wato ka kara girmama wato kafin Allah ne fa inna Allah azza wa jalla yaqul to idan ka faɗi wannan kana fara sai Allah ya ce sadaka aki bawa na yayi gaskiya sadaka abdi bawa na yayi gaskiya sadaka abdi bawa na yayi gaskiya makburan lahu kuma za a barka masa amma kuma da imamu sufi ya kawo shi a cikin jami'in sagir hadisi ne mai illa shi ma bai bai inganta ba mala albani ya kawo shi a cikin silsila abda'iba to hadisi ne mai rauni wanda muka biya wancan na baya ya wadatar a inganci babu kai da ya rudu alaman lam yusil tasmini tasmi babu da yake magana akan yaya za ka ji yadda za ka ba da amsa ga wanda bai kyautata a tasmi wato cewa alhamdulillah ba bai kyautata ba ta ta san wani ne shi la ta sai shi wani ce sannu ko yawwa وجل يجي قال حدثنا الحسن بن موسى بن خلف قال حدثنا ابن اسحاق ابن زريق قال حدثنا ابراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد قال كنا معه في سفر كيف ما لم يجي ابن السني يا كان تدجي ابن السني يجي حسن بن موسى بن خلف يا كان تدجي shi kuma ya ji daga malaminsa ishaq ibn zuraiki shi kuma daga malaminsa Ibrahim bin Khalid al-Sana'ani mutumin Yaman ne shi kuma daga malaminsa Sufyan al-Thawri shi kuma daga Mansur shi kuma daga malaminsa Hilal bin Yasab shi ma daga malaminsa Salim bin Ubayd yake kunna ma Abu bi Jabal mun kasance tare da shi a tafiya ba kan da rajulun min al-qaw kawai shi wani mutum a cikin mutane sai ya tijawa fa kana bi assalamu alaikum ana ce ta ji abubuwa malam eh ji assalamu alaikum wa qala salim bin ubayd salim bin ubayd ji assalamu alayka wa ala ummika ba dai ba ba wuce su ta kwabo wuce wani ya kwaba ma sai dai to kai ma mun ji Allah ya tabbata a gare ka kai da babanka sun mazara yadda suka ci gaba da tafiya fa qala sai ce la'allaka wajadta fi nafsik wata kila ba ka ji hawan jiko a yaushe ne wata kila ba abin da na gaya ba ka ji hawan jiko wata ne ce yake ma kunci wa hibbu an tazkura ummi yake ai ban ji daɗi ba ka faɗi babata ban ji daɗi ba ya za ka ce ni da babata wata ne ce yake amma in ni lam aqul laka illa ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ni ma ban ga ma aka waje ba dai dan naji annabi ya faɗa wa da sarajulun min al-qawm yace wata rana wani mutum yayi asijawa cikin mutane fa qala assalamu alaikum je yace assalamu alaikum fa qala annabi wa alayka wa ala ummika yace sai annabi yace wa kai ma kai da babanka amince ya tabbata gare ku ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي إذا أتى أحدكم فليقول الحمد لله رب العالمين idan da yanku ya ji jawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin walhamdulillah ala kulli hal wa yaqul man yuridu alayhi yarhamuka Allah wanda zai ji yamma da amsa shi kuma zai ce yarhamuka Allah wa yaqul yaghfirullah li wa lakum shi kuma zai ce yaghfirullah li wa lakum sai ganta ba kaka je ka ce wani assalamu alayka wa wannan shine ingantacce alhamdulillah yarhamuka Allah shi ya inganta babu jama'a da jiyo ahlul kitab sauke lokaci ya yi sati mai zuwa sai mu je ya rayuwa idan bai hude ko ba na tare kuna zaune a gurin aiki ya shiga wanda za ka ce ma eh eh ayyukan kitabi ne za a ga mu shine zai yi bayani sati mai zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada sannan ko kuskure Allah ya ji mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ke Allah ya ji kan mahaifa amin Allah ya tsara ma da ilimi mai amfani yake tambaya ta ita ce shin akwai hadisi da yi wanda ake amsa gaisuwar atijawa da yanzurullah lakum da kai hakuri akwai zamu zo ko da yake kai cewa kai sahihi amma kai hakuri karatun mana zafi mu zuwa akwai wannan amsa tunda na san rajula ne mai rubutu kamar na gane rubutu rajula ne saboda haka zai samu amsa dan na ga hadisin da muka biya da yi wannan yana iske gari sosai na kai hakuri ta ce da zuwa zai ga amsa insha Allah Allahu musta'an wa alayhi kula la hawla wala quwwata illa billah kamar da muka sani a sai daga cikin iyayen mu Alhaji Mutar Salih Allah ya yi wa kanin zaratuwa jiya yawan kai shi ko alhaji mustapha sali to muna ta shi a cikin hanyoyin mallam madaukakin zarfi ya gidansa da gafara ɗan uwansa da ƴaƴansa da ya bari Allah ya kula da ɗan uwansa Allah ya ba su hakuri da juriya suna roƙo Allah da sunayen sa jawa dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara waɗanda suke da rai kuma Allah ka tsara musu zaman kwana mai amfani Allah ka tsara musu lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa jawa da tsofin sa madaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da kanni da suka kauta hanya Allah ka shirya mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin